السليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da asubahi da kasancewa a ranar 16 ga watan Ramadana shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 16 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya wannan masallaci na masjidul ansar kumo akko local government jihar gombe nigeria za mu ci gaba da karatunmu na iyaye mata a wannan wata na ramadan yau in allah ya da za mu ɗora a kan darasi da yake magana akan wato ladabban haihuwa ladabban haihuwa kin ga wannan yana nuna mana cewa mu musulmi ba abinda musulunci bai yi magana a kai ba kuma tunda kukan ku ne mata ku ne masu haihuwa to akwai buƙatar kusan wannan karatu kusan wannan ilimi abinda ake nufi al'umurul mustahabba awil masnuna awan da ake so ko aka sunanta idan mace ta haihu me ya kamata ta yi a musulunci ba a gargajiya ba abu na farko ku kula ko 'yan yaran nan da na tattaro ku tambaya da ni kun jayi ta ya sa ni debo ku ba ku zazzare min ido in yi tambaya ba ku iya ba abu na farko daga cikin ladibban haihuwa shine ana son a bushara da kuma barka bushara da barka ina barka nan da ake cewa zan je barka in yi wance barka to yana da asali an gane ko yawwa bushara albishir da barka ana nufin sannu da murna da wanda Allah ya bashi haihuwar idan mutum Allah ya sa matarsa ta haihu to ba ita macen kadai ake yi wa barka ba mu ma maza ya kamata a rinka mana barkar nan dan abin duniyar da ake kawowa a rinka dan tsakurowa ana ba mu ruwa kuma yanzu in dai ma magana adalci ne wa ya kamata a yi wa barka mata ya kamata a yi barka gaskiya ne nima na tare da kwanan tunda ita ta sha wahala aikuwa amma waye mai yanka ragon suna kayan yaro kayan jego wanda ba uban yaro ko naman kauri wa ake kawa kawo leg da kawo tel kafan saniya da bindin saniya wa yake kawo naman kai wa yake siwa duk kayan daɗin da mai jego take cewa yake kawa yanzu duk da haka ba za a yi wa uban barka ba to za mu daidaita da ku a nan dai kun kada ni na yadda to za a yi wa mata barka ko yawwa a yi mata murna dangane da abin alheri da ubangiji ya mata dan da abin alheri ne musamman dai ga matar da take son haihuwar ko qur'ani ma yayi bayani akan makamanci wannan abin ya zakariya ina nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya Allah ya ce wa annabi Zakariya muna maka bushara wannan tun kafin a haifi ɗan. Malamai suka ce idan har tun kafin a haifi ɗa ma ana yi wa mutum bushara to ina ga kuma wanda ma aka haifa masa bayan an haifi ɗin. Kafin ma a gan shi ana bushara daga ganin ciki ba a yi ta yi wa mutum bushara alhamdulillah an samu dace wance dai tana da ciki yanzu ka Allah saukar lafiya Allah ya ce muna maka bushara a mala'iku suka gaya mai da wani yaro mai suna Yahaya Yahya asalin sunan Yahya ne Yahya an gane ko ba irin ku da kuke cewa Yahai ba Yahai a'a eh wasu kuma Yahayya ba haka bane ba ba Yahayya bane Yahya a daidai kenan yadda Qur'ani ya ambata Yahya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi albishir wa annabi Ibrahim da matarsa da ɗa. Allah ce fa basharnahu bi ghulamin halim fa basharnahu kun ganin bushara ce a shirya haihuwa in an yi ta ana yin bushara muka yi mai bushara da yaro mai juriya Allah ya ce fa basharnaha ita mata Ibrahim kenan فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب muka yi mata bushara ashe ana yi wa mace bushara wani fa tun kafin ma a haihu ne to ballantana idan an haihu kam bayan ishaq din akwai yaquba to amma shi yaqub din ba da bane jika ne ishaq dan gidan ibrahim yaqub dan gidan ishaq Yusuf ɗan gidan Yaƙub, da aka shi Yaƙuban ɗan gidan Ishaƙa ne, jika annabi Ibrahim ne. Ya zo daga al'imamun Hassan al-Basri dangane da yin barka da murna ga wanda aka yi wa haihuwa, zance ne mai kyau kwarai da gaske. Wani mutum ya zo wajen Hassan al-Basri, ya tarar da cikin almajiransa akwai wanda aka masa haihuwa an haifa masa ɗa namiji sai ya ce da shi yahnikal faris ana kalma ne da ake murna cewa an haifa maka jarumi farisi namiji mujahidi mahayin doki sai shi alhassan albasri ya ce wa ma'idri ya aka ka gane farisun huwa au hammam faris ne ko hammam to yace to ban sani ba me zan ce yace ka rinka cewa qul burika laka fil mawhubi wa shakarta al wahiba wa balaga ashuddahu ko wa balaga rushdahu wa ruzikta birrahu wannan ita ce addu'a da Imam Hassan al-Basri ya koyawa wanda duk zai yi barka addu'ar barka kenan ko بورك لك في الموهوب وشكرت الواهبة Allah ya maka albarka cikin abin da aka baka ka gode wa mai bayarwan shine Allah wa balaga rushdahu Allah ya sa yaron nan ya kai girma ya kai shiriya ta sa wa ruziqta birrahu Allah ya azurta ka da da'arsa idan an je barka ba gulma ake ba ajiya a wata riwaya hadisi annabi ya ce abinda ake cewa barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa ruziqta birrahu wa balaga ashuddahu zan maimaita addu'ar barka addu'ar me addu'ar zuwa barka barakallahu laka fil mawhubi laka وشكرت الواهبة ورزقت بره وبلغ أشده wannan uban za a gaya haka idan uwar ce fa barakallahu laki fil mawhubi laki wa shakarti wahiba wa ruziqti birrahu wa balagha ashuddahu gashi nan Allah sa samu wadda za ta karanta mu wannan ta ci kyauta yau mai tsoka me ake nufi da wannan addu'a ta barka Allah ya maka albarka cikin abin da aka baka kyautar da aka yi maka shari'a ta ce in an haifa mutum ɗato an masa kyauta ne barakallahu laka fil mawhubi laka Allah ya maka albarka cikin abin da aka baka Allah ya maka albarka cikin abin da aka baka barakallahu laka ko Allah ya miki albarka fil mawhubi laki a cikin abin da aka baki kenan kyauta ce in an ba mutum ɗa ko ɗiya shekartar wahiba godiya kuma ta tabbata ka godewa wanda ya bayar shine Allah wa shakartal wahiba shine Allah godewa Allah wa balaga ashiddahu wa warzikta birrahu Allah ya maka arziki dan ya maka biyayya ko da Hausa ki gaya mata wance Allah ya miki arziki wannan diya ta miki biyayya wance Allah ya miki arziki wannan ɗaya miki biyayya wa balaga shudda wa Allah sa mai nisan kwana ne zai kai karfinsa kin ga wannan addu'ar da ana yi wa mata shi da an rage yan iskan gari da ana yi wa mata in an je barka da ba dan gulma kuke zuwa ba da an rage shedanu a cikin yaya ka zo ka haifi yaro yana fara magana abinda zai koya shine ya zagi uwarsa uwa ki mama sai a ce ya fara iya magana uwa ki ma eh a zo haifi yaran zamani abinda suke fara iyawa in sun ji an kunna kida a waya dan karami yaro suke ga yana taka yana taka da kai kida ya iya mara sai a ta dariya a ce a duba ya iya rawa an yi asara me kun yaro ya fara bude baki da la ilaha illallah ko ya fara buɗe baki da Allahu Akbar. To, amma ina, kuskure ne kuke yi a matsayinku na iyaye mata, kuma daman malamai sun faɗa irin yawan ɗabi'ar da kuke da shi na kunna wa yara waya suna jin kiɗa yana da haɗari. Wai yaron da ya kama kuka sai a kunno kiɗa ko a kunno katun ɗin waya, gem ɗin waya mai kiɗa a ciki sai a bawa yaro. su kuma yaran da yake an zamani ne su ma sun duro cikin cikin fitina dan karami dan jariri yana rike da waya sai kiga yana yana ta haka yana ta rawa ita kuma tana dariya tana murna kin koya wa danki she dan tun yanzu kuma abun mamaki ba za ta kunna qur'ani ta bashi ba ba za a kunna qur'ani a bashi ba wannan shakiyanci da shedanci da mata kuke yi Allah ya shirye ku kawai bai kamata ba da nuna wa yaro kalle-kalle a ciki ƙaramin yaro ba kawai sai a ɗauki waya a bashi ki ga ɗan ƙanana ba ni mamaki nake ba ɗan ƙaramin yaro sai ga iya goga waya haka ya goge haka shi ma ya iya tura in ya tura haka ya ga yan watsin sai dariya sai tura sai ɗan ƙarami fa iyayen sun koya musu ya iya ya danna guri kaza ƙaramin yaro in sun ga hoto su kalla in sun ga rawa su kalla Allah shiryar da mu mu dai Allah ya taimake mu iyayenmu lokacin da suka haife mu wayar ma ba su da shi ni dai a sani na wallahi duk da kuke gani na a gaban ku wallahi har na haihu har aka haife ni har muka gama rayuwa da mahaifiyata ina jin ni ta ma taba ganin waya kuwa a zamanin ta ta ma taba ni dai ban taba ganin waya a gidanmu ba ba waya ko? wala ko? sai daga baya aka kirkiro ba ruwanmu mun rayu ko ba mu rayu ba to yau waya ta zama fitina Allah shirya an rike addu'ar barka ko? abu na biyu idan an yi haihuwa ana so a kira sallah ladabi na biyu wancan barka ko da bushara ko ladabi na biyu shine ana so a kiran sallah a kunnen dan na dama kunnen dan na dama a kira sallah ana haifansa a kwalla mai kiran sallah saura kuma ki je ki samu lasifikar unguwarku ki kakaba wa jariri ba haka nake nufi ba ba lasfika za a sa mai a kunne ba a'a kiran sallah da karamin sauti Allahu akbar Allahu akbar kisa ai attama tama ya kamata a ce sun iya kiran sallah yadda ubansa ne zai yi amma ba laifi ke ma ɗin in kin yi wasu malaman suna ƙarawa da cewa a tada ikama a kunnen hagu duk da cewa wannan idan a hadisi ne in cewa aka yi annabi ne ya ce ai ko hadisi ne to hadisi yana da rauni amma in maganar malamai ne to sun ce an so ai haka din me hikimar saboda kiran sallan ya zama shine abu na farko da zai fara shiga kunnen yaro a duniya yana fadowa abinda ake so ya fara ji mai kiran sallah ya fara jin sunan Allah a cikin kunnensa ke kuma Allah ya jarabe ki waya kike bashi danki yana jin kiɗa in yana kuka da kiɗa da waƙa kike bashi ya shiru kin canja addini kin zo da wata tarbiyya da Allah bai yarda da ita abu na uku ana so a tauna dabino ɗanyen dabino mai zaƙi din nan babansa ya tauna ya sa a baki ya tauna ya tauna ruwan dabinan da ɗan yawo yawon baban sai a tsiyaya a bakin yaron jariri ya zama abu na farko da yaro zai fara ɗanɗana kafin nonon uwarsa shine yawon ubansa abu na farko da zai fara shiga bakin yaro ko bakin yarinya shine yawun babansa ko yawun wani malami ko wani mutum mai falala a gari ko unguwa suka ce ko insanun fadil saboda ai ba daga an yi haihuwa da Allah nono yake fara zuwa ba sai ya tsanyi 'yan dabaru da ɗan hikimomi a ta goga masa a baki bai gane ba tukunna in ya sha uban yunwa da kansa zai fara tsotsa duniya kenan an zo gidan wahala kin ga dai bai san da nono ba jariri amma wahalar duniya take sa ya ma ya gane nono abun sha ne da kan farko za a yi ta goga masa bai sani ba a ta sa masa in ya kuka sai a ɗan zira masa zai dai ji abu a bakinsa a lokacin da wata roba da za a sa masa da mai dudde ne to in yunwa ta yunwa in an sa mai sai fara tsotson abu to kuma Allah ya yi wurin wuri ne mai taushi da ba zai cutar da bakin yaro ba kin ga bakin yaro jariri ba haƙori dasashin ma ɗanye ne komai nasa dai bai yi ƙwari ba to amma nonon in an sa masa a bakin shi in Allah ya sa da ba zai cuce shi ba don ku ba cewa aka yazura masa ya tsarkafa ba da wannan kan farce ma sai ya yi raga-raga da bakin ina so ku gane hikimar ubangiji ko ba haka bane to daga nan kuma malamai suke cewa kenan duk mace wacce ta san me take yana da kyau mamanta da take ba wa ɗanta tana kula da wurin kake zama kazama ƙura yana taɓawa hannunki baki wanke baki dakume shi shi yaro ƙarami ɗan ƙaramin ƙwayan cuta in yi sansane shi ya shiga bakinsa sai zama mai bala'i amma ki ga mace ta saka bireziya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku da guminta na hamata ya shiga cikin bireziyan kuma ta zo tana ɗauka tana bawa yaro mama yaro ya ta gudawa yi ta ciwo a kasa gane ina cuta ta kama shi kai kika dura masa ke sa kwarar matan da suka san me suke yi zaga suna da tsafta da hankici da tishu in dai hannunki babu tsafta kar ma ki sa hannu ki kama maman ki bawa yaro wanke hannun kuma irin spirit din nan yanzu ba birni ba ƙauye dan abin da ake gogawa maganin kamuwar cuta da da ake corona ba ana shafa wani abu mai dan sanyi ba a hannu me na kashe cuta to ya kamata mace in tana shayar da yaro ya zama tana da shi in ta yi 'yan taɓe-taɓe a gida kafin ta rungumi yaro ta sa masa mama a baki ya zama ta wanke hannun ta ɗan goge da spirit saboda wai ko da akwai wata ƙwayar cuta bulumboti fida da za a bawa yaro ba a so a bashi a buɗe ƙura ya faɗi ƙasa bulumboti ya faɗi ƙasa kawai sai a ɗage bulumbotin sai a zulma wa yaro ya je sha za ki sa mai cuta a jikinsa da yawa yawan cututtuka da suke samun 'ya'yanku ƙazantarku da rashin tsarinku shi yake jawowa yaran su kamu da ciwo don ma Allah yana kare su don shi yaro jariri ko mai rarrafe akwai wata kariyar ubangiji ta musamman a tattare da shi me yasa yaro zaki ga ya zo bakin kofa yana ta cin ƙasa ƙura fa ya ta ɗiban ƙasa yana ta ci ya samu kashin awaki ya dunƙuma a baki ba hankali kuma Allah da iko ya ta kuka in hana shi ci kuma sai ki ga lafiya lau bai kamu ba Allah ya bashi wani tsaro na musamman to duk da haka kake zama sababin cutar da ɗanki ƙazanta mace mai jego da ƙazanta kina sharwa Allah ya sa nonon ki yana ta diga yana ta diga a yi haƙuri a nemi yadda za a tsare shi kuma a nemi yadda za a tsaftace shi yanzu wani nonon za ga ya kumbura ba a bawa yaron ba an tafi boko an tafi aiki an tafi kaza har nonon ya tsinke ya fita daga sunan nononsa wanda zai yi wa yaron amfani ya tsinke da kansa ma zubewa yake bai da kyau kenan ita kanta ta san nonon ya kumbura amma a haka za ta kakaba ce ta tura wa yaron nan isha yana gamawa sai gudawa akwai abin da ake amfani da shi yanzu na zamani na tatsan nono matar da za ta tafi aiki za ta iya tatsawa wata na'ura ne haka sai ta rinka tatsowa nonon fresh nono sai ya shiga cikin bulumbotin ko fida ɗinta sai a goge sai a rufe shi sai a samu wani wuri ba mai sanyi ba can ba mai zafi ba ko a sa shi a fridge amma kar a kunna fridge din sai a bar shi za ku ga shi bature da ya bulumboti don Allah marfi nawa ya masa bulumboti za ki ga yana da marfi wajen uku da ɗan ƙarami da mai binsa da babba saboda a rufe a daɗa rufe a daɗa rufe amma yau a ƙasa za ki ga bulungoci na yaro da ake sharuwa yana ta birgima a tsakar gida a ɗauka a bawa yaro ya kamata duka ku san wannan kuma ku sani cewa hakki ne na 'ya'yanku akan ku tun suna jarirai karki je ki jefa ɗanki cikin wahala da tsanani haka masu ɗiban ruwa su bawa yaro wai yaro jariri kawai yana kuka kawai sai a je a ɗauko ruwan nan da kawai a bashi wataƙila ruwan randan nan akwai firkaki akwai ƙasa akwai tsutsotsi irin na ruwa akwai kaza idan ke gangan jikinki kina da immunity kina da wasu na'urori masu ƙarfi da za su yaƙi cuta yanzu ɗan nan fa jaririn nan kaga bulumboti ko fida da ake bawa yaro daga ɗaga ruwan kana ganin sa ga datti a ciki amma a haka za a ƙaƙa bawa yaro shi ko da ba hankali ya ta tsotsa a haka gaskiya auren mace mai kazanta wallahi hadari ne da kuma wahala a rayuwa wallahi ta ci sa kai ta kashe kudin asibiti a banza wallahi yasa ya kamata a rinka muku kwas na tsafta da kulawa na sha fada a karatu ina maimaitawa ba mutumin da ya kamata ya zama mai tsafta irin mace yarinya budurwa kina tasowa ki zama kina da tsafta kina da kula mace ba za ta zo ta yi wa yaro tsarki Allah ya sauwaƙe ku yi haƙuri in ɗan tattauna muku asiri don ku gyara mace ta sa hannu ta yi wa yaro tsarki wannan hannun da ta yi masa tsarki insha Allah ta'ala da shi za ta zo ta haɗa ta yanka kube wadda za a ci wai in ji mata suka ce ni su sharri na muku ko wankewa ba za ta yi ba idan Allah ya jarabi mai gidan ma a ranar dan wanke za a masa zai sha kaya a ranar bai da kyau ku kula in dai kika sa hannunki a cikin najasa ko fitsarin yaro ko bayan gidan yaro don Allah ki saka sabulu ko omo ki wanke hannunki don Allah ina roƙon alfarmarki saboda duk inda sabulu yake bature ya yi shi da wata da wani sinadari na kashe cuta a ciki duk inda omo yake akwai wani sinadari a ciki na kashe cuta a ciki dole mace ta zama mai tsafta mai kula Allah ganar da mu a tauna wannan dabino a sa a bakin yaro jariri ya zama shine abu na farko da zai shiga cikin cikinsa yawun babansa ba komai kefin ke kika haifa ai da jininki da menene ɗinki ai shi ya sha ya girma abincikan na cikin ciki naki ai ke kika ta ciyar da shi wata tara yanzu kuma da ya zo kin ga sai a diga mai da ubansa don a nuna mana muhimmancin uba a rayuwar ɗa jariri wanzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi tahaniki da yawa ga 'ya'yan sahabbai Allah ya yarda da su kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim daga cikinsu wanda annabi ya tauna dabino ya tsiyaya mai a bakinsa akwai abdullahi bin zubair abdullahi ibn zubair Allah ya yarda da shi dan gidan asma binti abubakar asma yar gidan abubakar ya uwar na na aisha asma'u ta haifi ɗanta a ƙuba farkon saukansa a madina ta yi hijira ta ɗauki cikin abdullahi a makka ne amma haihuwarsa sai a madina kuma a madina ma a ƙuba tana haihuwa ta kawo ɗa wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ɗora masa shi akan cinyarsa wannan yake nuna annabi yana da tausayi yana da jin kai yana kuma karban yara manzo Allah ya ce a kawo mai dabino ya sa a baki ya tattauna da yawun bakinsa shi mai albarka sai ya tsiyaya shi a bakin shi yaron jaririn abdullahi bin zubair abu na farko da ya fara shiga bakin abdullahi shine yawon annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar shi yasa yayi albarka abdullahi bin zubair har ya mutu yana alfahari da cewa shi da aka haife shi abu na farko da ya fara shiga cikinsa shine yawon annabi dabinan annabi kuma malamai suka ce za ku ga ɗan yaro jariri da son abu mai zaƙi ana ɗan diga masa dabinan nan sai ki ga yana ta tandewa ya tanda yawon ubansa wai dan me ake wannan saboda neman albarka ko yawon wani babban mutum wani babban malami dan ya zama ya samu albarkan bakin shi to da nan ne malamai suke cewa lalle tunda ba annabi sallallahu alaihi wa sallama to za a iya neman wani mai falala za a iya neman wani mai matsayi cikin malamai ko cikin mutane dattawa sai a bashi yaron sai ya yi masa wannan tanikin don a nemi albarkarsa wasu kuma suka ce kususiya ce ta annabi ma'ana abu ne da ya shafi manzan Allah shi kadai shi kadai za a kai ya yi wannan tanikin banda sauran mutane annabi ya masa addu'a kuma ya zama awwal muludin fil islam lil muhajirin bil madina dan farko da aka fara haifa a musulunci cikin waɗanda suka yi hijira a zuwa madina in an tambaye ki lokacin da sahabbai suka koma madina wani ɗa ne na farko aka fara haifa shine abdullahi ibn zubair dan gidan wa dan gidan nana asma'u wace nana asma'u yar gidan abubakar wani abubakar din abubakar dai abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yar wannan na Aisha ki duba ikon Allah malama ita na na asma'u yar wannan na Aisha sai Allah tabaraka ta'ala ya bata haihuwa yarna na Aisha ce amma na na Aisha har ta koma ba ta haihuwa ba ki duba wani ikon Allah hadisin Abdullahi dan Amr aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a duk duniya wa ka fi so yace Aisha Aisha amma ki duba duk ƙaunar da manzan Allah yake wa manzan na Aisha duk shekarun da suka yi kuma budurwa ya aure ta tana garama amma har suka gama ko bari bata taɓa yi ba a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malam ba haihuwa tana kallon annabi ya bar duniya babu da ko dai a tsakaninsu kenan Allah zai iya jarraba ki da mijin da kike son sa kina son mijin Allah kuma ya rike haihuwar Ana Aisha ta kashe aure ta ce ba zan zauna da shi ba dan baya kuwa ta yi hakuri ta jira amma haka Allah ya rubuta mata kaddara to matsala kuma duk matar da annabi ne aure ta to ba wanda kuma zai sake aurenta bayan annabi ya bar duniya wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada Allah ya hana bayan annabi ko yana raye ko bayan ya sake ta ko bayan ya bar duniya wani auri matarsa ba a auren matar annabi a cikin tarihin magabata da sira ta sahabbai akwai izina da daukan wa'azi sosai da ya kamata mu yi ana koya mana haƙuri ana koya mana juriya ana koya mana ana koya mana ana koya mana shikenan alhamdulillahi mutanen madina musulmi suka yi farin ciki suka ce a allahu akbar ana yin hijira ga ɗan da aka haifa wane ne abdullahi abdullahi mai sunana shi ne mutum na farko da aka fara haifa a madina a ina mamakin wai mace a haifa mata 'ya'ya maza wai ba abdullahi a ciki ni mamaki ma take bani a tara miki 'ya'ya kina da 'ya'ya babu abdullahi ba abdullahi a cikin 'ya'yanki tab an kai ki an baro karki wasa fa da wannan sunan babban suna ne to kin dai na ga miki tarihin Abdullahi ko to Abdullahi mutanen kirki suna da yawa wallahi ina son sunan nan kullun na an kira ne sai na ce wa mama na Allah miki albarka ko wannan shi ma baba na ce Allah ma albarka na ji daɗin sunan nan da suka zaɓa ne wallahi ina ta kokarin nima cikin nawa ƴaƴan nemi wani makala masa Abdullahi an san yadda za a yi Abdullahi Abdullahi kenan kwarai da gaske sha Allah za a buga haka kafin dai wani lokacin da abin da Allah zai amin um, abu na na hudu ana so a yanka cikin ladabin haihuwa ana so a yi wa yaro yanka wannan azabhu anil maulud ake cewa yi wa dabba mana yanka dabba ga wanda ya, ya haihu din wanda ya haihu mana abinda aka haifa afwan jaririn ana so a yi masa yanka shine ra'ayin jumhurul fuqaha da malamai mazuwa ilimi akwai riwayar bukhari daga Suleiman ibn Amir al-Dabbi Allah yadda da shi yace manzo Allah yace ma al-gulami aqiqa fa ariqu anhu daman wa azilu anhu al-adab yaro idan an yafe shi ana masa aqiqa me aqiqa bil ain aqiqa ba haqiqa ba ba aqiqa aqiqa shine ragon suna annabi ya ce ana so a zubar da jini a yanka dabba saboda an haifi ɗa kun ga kenan sunna ce ko musahabi ne ko sunna musahabba abinda ake so in dai an yi wa mutum haifuwa ya yi wa Allah godiya ya sayo dabba a yanka saboda nuna godiya wa Allah to wannan naman idan an ai- in an yanka na waye tambaya nake ban ji amsa ba na waye uba ya sayo rago da komai da komai ya yanka ya zuba wa mai jego ido ta cinye ko wannan fatawa ta ku ya kamata a daɗa duba ta kuma fa gaskiyar ku me dalili aka ce ma'al gulami aqiqatun fa fa ahriqu ahriqu anhu daman a zubar da jini saboda yaron ko dabban nawaye ne a na yaron ne ai don yaron ne to shine wata mata ta ce ga abu a fili ana wani kame kame tunda na yaro ne ai uwa sai ta dauka ta cinye shi sai ya sha a nono kawai a haɗu a nono kawai kai wannan mala- mata akwai fikihu sai za da aka yi suna mai gida ya zo yana ta buruntu ya buɗe can kwano bai ga soyayyen nama ba ya duba can bai- sai ya fara zage-zage ta ce me ya zafi ina ruwanka nama na jariri ne zamani ya zo da dole ka- a kula da jariri yaya za a kai masa ni nake da hanyar da za a isar wa jariri ta ce za ta murkushe namanta in mai gida ya tabarkarta ta saka daronta na soyayyen nama ta ta ci ta bi da kunun kanwa mai dumi ta yi gyatsa ƙaƙ. bayan kwana biyu ya zama nono yaro ya zuƙi kayansa gaskiya mai gida bai kamata ka rinka faɗa da matanka don ta ci naman sunan ɗanta ba ko ta tare shi a ƙarƙashin gadonta ba Allah ya saka muku da alkhairi ai shi yasa wani lokacin ma in ka ga falalar haihuwar nan sai ka ji ina ma da maza ma suna haihuwa Allah kare mu wani ya ce alhamdulillahi Allah Allah na maka godiya da baka kai ni layin masu haihuwa ba tabbi ai da hankali zai tashi ai wani namijin wallahi ihu zai ta yi a unguwa sai an rike shi an daure shi ba zai iya jurewa ba kai Allah muku albarka kuna kokari manzo Allah ya ce a hadisin ashabu sunan al-arba'a daga samwa yace kullu gulamin rahinatun bi aqiqati tuzbahu anhu yawm as-sabi'i kowane da ana yanka masa yana da dabbarsa da ake yanka masa ranar bakwai ga wata ana sa masa suna ana masa aski ina fata ana fahimta me ma'anar rahina ana nufin wannan dabba da za a yanka a yanka sababi ne na kwato kamar kamar kam- ba ni son shi kamar yaro yana hannun jingina ne a hannun shedan in an yanka mai dabban nan kamar an kwato shi ne daga hannun shedan yanka mai dabban yaya aka yi haka aka ce ai shedan ai mace tana haihuwa shedan yana kusa da ita sai ce ga aboki fa ya samu tana haihuwa ai shi za ake so mai haihuwa ta rinka kiran Allah ta rinka kiran Allah ta rinka kiran Allah to kama shi din nan haduwa da shi da ya tun jaririn nan malamai suka ce yankan shi sa annabi ya ce marhunun bi aqiqatihi din a yanka dabban nan dan a kubuto da shi daga hannun shedan an so in namiji ne a yanka mai rago bi guda biyu in namiji ne rago guda biyu saboda yawan tsotsa ko ba ka bane in ga aka yanka miki rago guda biyu kya da kina ci in mace ce kuma rago daya ko tinkiya daya inda hali kar ki je ki ta faɗa da mai gida ya kawo kwaya ɗaya a wannan yanayi ki ce sai an kawo na biyu inda hali kamar ɗinkin sallah ne inda hali ai kala biyu ai kala uku in babu hali fa a yi ɗaya to kenan in namiji ne guda biyu ake so in mace ne guda ɗaya wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alin anil gulami shatani mukafa'atani haka na na Aisha ummul mu'minin ta ruwaito wa anil jariyati sha yarinya kuma mace guda ɗaya me dalili saboda su yahudawa suna suna yanka hatta yahudawa ba suna yin ragon suna a tarihi ba yahudi arni yana yin ragon suna ba yahudi yana ragon suna to su a tsarin yahudawa in namiji ne sai su yanka mai in mace ce sai ce ba za a yanka ba saboda suna kyamar mace amma da musulunci ya zo don mutunta mace sai musulunci ya ce macen a yanka mata namiji shi kuma a mai dogulin ninkin yadda yahuda suke kenan mace a mata ɗaya namiji a masa guda biyu mukhalafatan lil yahud dan a saba wa yahudawa akwai malaman fikihu da suka tafi kawai kai tsaye suna kawai dabba ɗaya ne ko namiji ko mace alassawa a daidai kawai shi yasa ba mamaki zaki ji wani malami ya bada fatawa ya ce kwaya ɗaya ya isa wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan wasu malaman biyu abu na biyar cikin ladabin haihuwa ana so a zaɓa wa ɗa suna mai kyau kuma ana so ranar da aka haifi yaro ana haifan yaro a sa masa suna ina so ku kula yankan dabbar suna sai sati amma rada wa yaro suna rada masa suna ba taron suna ba fa ba biki ba fa a'a ubansa ya rada masa ana haifansa in ban in ba haka ba yaya za a yi a zuwa haifi yaro ya sati guda bai da suna in an zo daukansa me za a ce kai idan ba kuwa ta zo barka duba shi me za a ce bai da suna ai ba daɗi ba ta da suna kenan abin da shari'a ta ce min hini wiladatihi daga haifarsa ana haifarsa ana haifarsa a sa masa me a sa masa suna kamar yadda riwaya ta zo malamai suna cewa تأخير التسمية عن عن اليوم السابع خلاف الأولى wannan wani ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai akwai wadda har satin ma ba sa sa sunan wai ana jira a nemo sunan da za a sa wasu kuma suka ce ta'khiru tasmiyati anil yawmil awwali khilaful aula a jinkirta yi wa ɗa sa masa suna ranar farko ɗin nan ya saba wa daidai don annabi sallallahu alaihi wasallam an masa aihuwa da daddare yana zuwa da asuba ya ce wa sahabbai wuli da ni gulamun ilbariha an haifa min da jiya ki duba da daddare aka haifa mai yana zuwa asuba ya ce an haihuwa wa sammaitu bismi abi ibrahim kuma na sa masa suna da sunan babana ibrahim mariyatul qibtiyya Nana Mariya Mariyatul Qibtiyya ita ce ta haifa masa da Ibrahim bai wasu ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama ana haihuwar ya sa masa suna. Da aka ke ma mai gidanki in kina nan kina haihuwa ko daga asibiti ma ya makala mai sunansa. Ko in an dawo gida ya sa mai suna. In baya gari buga masa waya kice da shi wanne suna za a sa wa yaro ko yarinya. Ranar farko wannan jinkiri da za a zo ana ta jinkirtawa ganin dama ne kawai da ra'ayi ina fata ana fahimta akwai riwayoyi da yawa da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi sallama da suka yi magana akan zaben suna mai kyau wato ga yaro ba wai haka kawai sai ake sa masa suna ba annabi ya ce ta sammau bi asma'il anbiya'i in za ku sa suna ku rinka sa sunan annabawa in an muku haihuwa maza ku nemi sunan annabawan Allah ku ta sa wa 'ya'yanku sunansu kuma annabi yace inna as- ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla sunan nakin da Allah ya fi so shine Abdullah Abdurrahman haka annabi ya faɗa annabi ne ce sunan sunan da Allah ya fi so Abdullahi Abdurrahman Abdulmalik Abdulaziz Abdul Gaffar Abdul Wahid Abdul Samad Abdul Mu'min Abdul Abdul Abdul wannan shine sunan da Allah ya fi so alhamdulillah ni dai na kubuta yawwa wato shi yasa ni duk duniya ba wata mace da take burge ni irin mafiyata ha ina son tsoho wannan wallahi oba amin Allah ya mata rahama kawai in na tuno ba ta nan sai na ga duniya ta zama lami uwa haba mara ha Allah akbar Allah sa ya mu su so mu sama da yadda muke son iyayen na fa ce a cikin mata a kula babana shi ma lamba ɗaya ne ba magana a cikin maza ba ya shi tarbiyya mai kyau iyaye su maka tarbiyya mai kyau ba ka da abin da za ka biya su wallahi sai dake musu addu'a sun taimake mu Allah ya musu albarka Allah saka musu da alkhairi abu na ƙarshe shine ana so a yi wa yaro kaciya kuma in an samu dama kaciyar nan ita ma a yi ta da wuri wasu malamai ma suka ce wata akhiruhu makruh jinkirta kaciya a bar yaro sai yayi gatse gatse kato da shi a ji a yanke masa loba wannan ba daidai bane kuma shi kaciyar nan har annabawa ma an yi musu kisa yanzu an samu ci gaba ranar da aka haihu ma asibiti akwai inda ake kai yaro a yanke ta to ai ya fi sauki yanzu yanzu zai warke saboda jikin kawai haɓaka yake a shi girma yake inda aka samu tsafta aka samu tsari aka gyara shi aka yanke ta wata rinka dan shan magunguna yanzu yanzu za ga yaro ya tashi amma a bar yaro ya girma har a yaye shi har ya girma har ya shiga firamare wani ma ba sakandare wai ba a mai kaciya ba habba da Allah habba da Allah ki zo ki jawo kanki wahalar yanka kaji ba haka ake wani kamar yaro ya yi wayo kajin da za ka yanka masa kawai ya ishe ka tashi hankali yanke ta tun yana jariri ba ruwanka da sayan kaji to za an ce sai an biya haka aka ce to bashi ne da za a biya ba wani biyan da za a yi wanda wanda ma ni da ma cewa kuka yi a yanka wa uwar ko ba haka bane an yi wa jaririn ki kaciya ba sai a yanka miki agwagin da zabbin ba ki ci in ya so ko haɗe a ina a nono shikenan amma ya halatta a kaciya yaro yana ƙarami ba abun da za a biya eh ba wani biyan da za a yi wannan surutu ne mara amfani bai da wani amfani Tom. yanzu za mu shiga wani babban karatu kuma lokaci ya yi shi ne a waye ya kamata ya karɓa haihuwa waye zai karɓa haihuwa kenan ana karɓan haihuwa don gaskiya wata idan ba a karɓa haihuwar ba za ta je buge-buge ma za ta yi ta murkushe yaron ko ba ka wani Allah kai mu gobe na gaya muku sirrin wasu matan abin da ake abin Allah zai sauke wata fa sai an hada da igiya fa an daddaure ta wata da bel ake daure ta a gadon asibiti a bankare ta haka kamar da ake bankare kaza a daure wannan hannun a daure saboda buge-buge za ta yi ta yi to ga hajji ta ce wai kowa ne da bai wanda Allah ya bashi yasa ni kullum ina faɗa a karatu a bawa mace mai ciki ta ci abinci mai kyau ta ƙoshi ta samu lafiya saboda inda yunwa numfashin nan ba zai yiwu ba nishin ba zai zo ba da yunwa yaushe za ta iya nishin fi sabilillahi lafiyayyen bayan gida ma idan baka baka abin nan ba baka da kafi baya fita ba sai an hada da dan watsawa da yan kwayoyi kisa duk wanda yake da mata tana da ciki don Allah ya nema mata abinci mai kyau ya gina ta ta ci sosai na farko ba ita kaɗai ba ne na biyu akwai babban sha'ani a gabanta wannan nishin wannan wahalar wani ya ce malam karka so ka ga yadda mata suke haihuwa abun ba daɗi fita ake daga hayyaci wahalar ta isa to ya za a yi mace yunwa a jikinta da zo ta yi wani haihuwa ta kirki ba za ta iya ba Allah kawo lokacin da za a san wannan lalurar ta kwace maka mu ubangiji tabaraka ta'ala ya sa a sauƙaƙa muku ina baki shawara wallahi da kin da zarar an ce kin samu juna biyu ki bude asusu na siyan tsiran ki ba fashi kullun dare da zarar kin ga wata agwagwa an daga ta za a kai ta kasuwa saye ta ki barar da ke kayan ki kisa ta karkashin gado in ya dawo ki kai masa miyar kukarsa da wake a ciki ya ce ban ji ƙanshi ba ki ji a makota ne in ya tafi waje sallar isha'i kafin ya dawo kin cinye agwagwarki ki had roman in kin ga dama ma roman zai bata miki lokaci kafa kai ki sha shi shan shan koko da shan kunu kashi kuwa karki yadda ki bashi murkushe kayanki dan kashi shi ma yana da tasa falalar ta wata mata ta ce ta yaushe zan bar kuɗi na ta zare kashin ta ci ta ci washe gari ta nemo turminta ta sa kashinta ta dake shi ya zama gari ta hambu da kayanta Allah ya ce ta ina ruwan yan economy kenan wanda akwai kula da tattalin arziki Allah ya albarka Allah ya saka da alkhairi mutanen jaro tukur gaba ɗaya Allah musu albarka tun daga farkon su har ƙarshen su Allah jigan inna ladi Allah ya fi mu Allah hukunta mu Allah windu baraji kuma duka Allah ya fi muku da wacce take ba inna ladin ba ma ita ma dai Allah jiganta wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh